jiya ba mu karanta tilkal jannatin lati nuridu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية الهميس alhamis shida ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Setu a cikin birnin Abuja a darasin mu na jiya wanda muke gudanarwa na tafsirin alkur'ani mai girma ga iyaye mata mun take da ƙarshen aya ta 62 cikin wannan sura mai albarka wato suratu maryam fadin Allah madaukakin sarki la yasma'una fiha lagwan illa salama da haka yau zamu tashi farkon aya ta 63 fadin Allah madaukakin sarki tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya kuma wannan shine darasinmu na shida a wannan shekara me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Ubangiji ya ce tilkal jannatu waccan aljannar allati nurithu min ibadina ita ce wacce muke gadar da ita ga bayinmu ma'ana muke ba su ita a matsayin masauki suwaye bayi waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari su ne bayin da Allah maɗaukakin sarki yake gadar musu da aljanna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هل إزوى دي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذاك إتا الجنة إتا تي دي وچ أنبتن تيغبات جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا su kuma bayin su ne waɗanda suka cika waɗancan sifofi da Allah ya faɗa alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun har izuwa ƙarshe daka ulaika humul warisuna alladhina yarisuna alfirdaus ubangiji ka samu a cikin su da rahamaka Amin.
ubangiji yace man kana taqiyan duk wanda ya kasance mai tsoron Allah cikin bayi to wannan aljanna ta sace shi za a gadarwa anan an ce takawa a dunkule can kuma sai aka fayyace me ake nufi shine kula da sallah nisantar yasasshen zance rukon amana tsare farji da makamantan haka da haka ita aljanna gida ne na masu aiki an gane ko idan mutum ya yi abin da Allah ya ce ya guji abin da Allah ya hana bisa ga ikhlasi to ana sa ran in Allah ya da Allah zai bashi aljanna innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adan تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سأل الله يجيب
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda.
Amin.
Qala Abdullahi dan Abbas yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li Jibril. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yace da mala'ika Jibrilu ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna. Me yasa ba za ka rinka kawo mana ziyara sama da yadda kake zuwan mana ba? Ma'ana annabi yana shauƙin ganin mala'ika Jibrilu.
Na.
wani lokaci mala'ika jibril ya ɗauke kafa ya yi kwana biyu bai zo ba to shine da ya zo sai annabi ya ce masa ina ma dai za ka ƙara mana lokaci da kake ziyartar mu a cikinsa ma'ana kake ziyartar mu sama da yadda kake ziyartar mu a da ƙala abdullahi ɗan abbas ya ce fa nazalat sai wannan aya ta sauka don bayar da amsa ga annabi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ma'ana jibrilu ba ra'ayin kansa bane ko radin kansa yake kawo shi wajen annabi sai da umarnin Allah domin su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka idan ba Allah ne ya ce yayi ba ba zai ba ko da yana so kuwa له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا إمام العوفي أو رواية ديدك عبد الله بن عباس يتي اهتبس جبريل عن رسول الله وترانا جبريل يا أوكي وأنبك أفا فانا بي بيزو مصبا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك سي النبي يجبها دائي دهكا وهزم حريه بكين شكي فأتاه جبريل دقبايا سي جبريل يزو وقال سنن سيتي دشي يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربي يا محمد مو فبا ما ينسوكا دنغبان كمو سيد أمرنا أبنجيزي Na.
له ما بين أيدينا دق أبن دكي غبا غريمنا اللاني ibn kasir yace kila malamai sun ce almaradu ma baina aidina amrud dunya abinda ake nufi da ma baina aidina abinda ke gaba gare mu shine al'amarin duniya ma'ana al'amarin duniya duk ba abin da ke faruwa ko ya gudana a cikin ta sai da izinin Allah Na.
wa ma khalfana hakanan abin da ke baya gare mu shi ma lahu na Allah ne to shi ma me ake nufi da abin da ke baya gare mu shine amrul akhirah al'amarin lahira ma'ana Allah shi ke gudanar da duniya kuma shi ke gudanar da lahira sai abin da ya so ne yake faruwa a wannan duniya haka sai abin da yake so ne zai faru a lahira wa ma baina zalik haka abin da ke tsakankanin haka to abin da ake nufi da abin da ke tsakankanin haka ana nufin mai tsak- tsakankanin al'amarin duniya da tsakankanin al'amarin lahira shine ibnu kasir yace ma bainan nafkhataini shine abin da zai faru tsakanin busa ta farko ta mutuwa da busa ta biyu ta tashin alkiyama Na.
domin za a yi busa guda biyu a ƙarshen wannan rayuwa a ƙarshen duniya busa ta farko ita ce busar da duk masu rai za su mutu Na.
busa ta biyu kuma ita ce wacce in an yi duk masu rai za su tashi shine Allah ya faɗa a cikin suratu zumari wa nufuka fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun kuma manzo Allah ya ce tsakanin busa ta farko da busa ta biyun nan shekara 40 ne to wannan shekara 40 din da mutane duk duniya kowa da kowa zai warayi a cikin kabari a kwance a mace Allah ne yake gudanar da wannan lokaci sai abin da yake so ne zai faru a cikin wannan lokaci ibn kasir yace hadha qawlu abil aliya wa ikrima wa mujahid wa sa'id ibn jabar jubair wannan shine maganar abul aliya ar-rayahi da ikrima maula ibn abbas da mujahid dan jabar da sa'id dan jubairu wa qatada fi riwayatin anhuma da qatada a wata riwaya daga gare shi shi qatada da kuma sa'id dan jubairu Na.
waƙila a wani ƙaunin an ce ma bai na aidina abin da ke gaba gare mu abin da ake nufi da shi ma ya staƙabilu min amril akhira abin da yake tunkaro mu mu mutanen duniya na daga al'amuran lahira kama ashiratu sa'a kenan wa ma kalfana abin da ake nufi kuma da abin da yake bayan mu ai ma mazaminar duniya abin da ya shuɗe na duniya wa ma baina zalika abinda ake nufi da abinda ke tsakanin haka ai ma baina dunya wal akhirah ubangiji ya ce wa ma kana rabbuka nasiyan da dai ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba mana Allah baya mantuwa mantuwa mustahili ce a cikin haƙƙin Allah annabawa sukan yi mantuwa dukkan yan adam sukan yi mantuwa amma Allah shi baya mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji baya mantuwa shine wa ma kana rabbuka nasiya amma annabawa sukan iya mantawa ubangiji ya ce da annabi واذكر ربك إذا نسيت وقل أساء أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أو تعريت وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أو تعريت سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين to da dai mantuwa ba mustahili bace cikin haƙƙin annabawa annaba sukan yi mantuwa mutane sukan yi mantuwa amma shi Allah kan baya mantuwa waɗansu malaman ma sun ce daga kalmar annisiyanu din ne aka samo sunan mutum na al-insanu summiya al-insanu insanan li kasratin nisyan an gane ko wasu malaman suka ce kalmar al-insan ko kalmar annisiyanu mantuwa na daga cikin ɗabi'un annabi adam wanda daga gare shi ne ‘ya'yansa suka yi gado domin mazala ya ce nasiya adamu fa nasiyar zuriyatuhu adamu ne ya fara mantuwa sai ‘ya'yansa suka gaji mantuwa daga gare shi kamar yadda Allah ya ce wal qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma to da dai ubangiji baya mantuwa amma sauran bayi sukan yi mantuwa قال مجاهد مجاهد أن جبر يتي معناه أبند آية تكي نفي نو ما كان ربك نسيا أي ما نسيك ربك وبنججنك بمن تاد كيبا دان هكا دا بيتورو مك جبريل با وتهكما تيتاسا أما با من توابتش با وبنججي يتي رب السماوات والأرض نعم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات وبنجن كشيني دي وبنجن سمي والأرض دكسا وما بينهما كما شيني وبنجن أبن دكي سكان سمد دكسا أي خالق ذلك شيني مهل الجنسو ومدبره كما شيكي قدان الدسو والحاكم فيه كما شيكي زرتد حكنشن سأتكنسو والمتصرف الذي لا مؤقب لحكمه kuma shi ke jujjuya al'amura wanda babu wanda ya isa ya bibiyi abin da ya aikata fa'abudhu ka bauta masa wasqabir li'ibadatihi kuma kai haƙuri wajen bauta masa ɗin ma'ana bautar Allah ba ta yiwa sai da haƙuri shi yasa idan Allah maɗaukin sarki ya ce ka yi kaza sai ce to kuma ka jure ka yi haƙuri wasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman aw kafura wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir kama sabara ulul azmi min rusuli da haka ubangiji yana umarta annabi da yin haƙuri domin da'a ga Allah ba ta yiwa sai da haƙuri sai da juriya dan ita zuciya ba ta son yana yi bari na bari ita aljanna abubuwan da suke sa bawa ya same ta zuciya ba ta so to amma sai an jure an dage an yi sai a samu riba sai kuma a samu tsira kamar shan magani ne a wajen mara lafiya mara lafiya baya son shan magani to amma kuma shan maganin shine zaman lafiya a cikinsa tsirai yake a cikinsa za a samu lafiya to haka ayyukan da'a zuciya ba ta so amma an daure an yi to kuma za a samu tsira za a samu babban rabo su kuma ayyukan sako zuciya tana son su to in aka ce za a biye wa zuciya a ta yin su to kuma za a yi da na sani da haka dole ne mutum sai ya yi haƙuri akan bin Allah kuma sai yayi hakuri akan gujewa saban ubangiji subhanahu wataala shi yasa malamai suka ce hakuri iri uku ne akwai as-sabru ala ta'atillah akwai as-sabru an ma'siyatillah sannan akwai as-sabru ala al-aqdaril mu'lima kai hakuri akan bin Allah kai hakuri gaburan sabawa Allah sannan kai hakuri akan abin da zai iya samun ka na kaddara mara daɗi wanda Allah ya hukunta ba makawa an gane ko to sannan kalmar as-sabru malamai suka ce an ciro ta ne daga as-sibru asibiru shine madaci ko guna abinda ya fi madaci daci shi yasa bahaushe ma yake cewa duk wanda aka ce yayi hakuri to an san an bata masa bahaushe yake hakuri daci gare shi haka ne larabawa suka ce asubru kasibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali shi hakuri kamar guna ne ɗanɗanansa ba daɗi amma ƙarshensa kuma ya fi zuma zaƙi fa innaka lan tabluga al-majd hatta tal'aqa sabira ba za ka taɓa samun ɗaukaka ba sai ka ɗanɗani maɗaci kuma ka jure ma'ana dai sai ka yi haƙuri shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabari was sala wa innaha lakabiratun illa al khashin manzo Allah kuma yace wa alam anna an-nasra ma'as sabr lalle ka sani nasara ba ta zuwa sai fa an yi haƙuri to da ka fa'buduhu ka bauta wa Allah wasqabil kuma ka yi haƙuri li'ibadatihi a wajen bautarsa kana ji kana gani wani abin baka so Allah zai ce ai dole ka yi kana ji kana gani bacci yana maka daɗi asuba as-salatu ladan zai kira sallah ce as-salatu khairun minan nawmi dole ka haƙuri ka tashi kana ji kana gani lokacin sanyi baka son taɓa ruwa amma sai ka haƙura ka jure ka taɓa ka yi alwala ko ka yi wanka don ka yi ibada wannan haƙurce-haƙurcen su ake bukatar ɗan adam ya zama mai su ubangiji ya ce hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san Allah yana da takwara abin nufi Allah bai da takwara hal anan istifhami ne tambaya ce to amma akwai tambaya da ma'anar korewa shine abin da ake kira da al istifhamul inkari abin nufi la ta'lamu lahu samiyan ai Allah baka san yana da takwara ba abin nufi la samiyya lahu bai da takwara kalmar sami shine wanda sunana sunanka da nasa ya zama daya shi ake kira takwaranka shine Allah ya faɗa game da annabi haya domin annabi haya ɗan annabi zakariya shine ya hayan farko a duniya kafinsa ba a sa suna ya haya a duniya ba mai suna ya haya a duniya shi ya fara amsa wannan sunan shi aka fara ɓarewa sunan a leda shine ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu ya haya lam naj'al lahu min qablu samiyan ya kai zakariya mune maka albishir da ɗa mai suna ya haya kafinsa ba mu sa wa wani suna nasa ba mana shi bai da takwara wa Allah maɗaukakin sarki duk wani suna nasa babu mai irinsa ta fuskar ma'ana ko da a lafazin za ka ji ɗaya ne to amma a ma'anar kowa nasa daban idan aka ce Allah rayayye ne kai ma rayayye ne to rayuwarka ba irin ta Allah ba ce in aka ce Allah mai ƙarfi ne kai ma mai ƙarfi ne to ƙarfinka ba irin nasa ba ne in aka ce Allah mai iko ne kai ma ɗan adam kana da naka ikon to ikonka ba irin nasa ba ne in aka ce Allah maɗaukakin sarki mamallaki ne kai ma kana mallaka to mallaka ka ba irin tasa ba ce ma'ana ko da suna ya yi ɗaya to amma ma'anar kowa tasa daban shine ma'anar laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir ibn kasir yace qala ali ibn abi talha ta an ibn abbas ali dan abi talha ya faɗa ruwaya daga abdullahi dan abbas yace hal ta'lamu lirabbi masalan aw shabihan abin nufi shin ka san ubangiji yana da kini ko yana da kwatankwaci amsa shine a'a wa kadhalika qala mujahid wa sa'id ibn jubair wa qatada wa ibn jurayj wa ghayruhum wa qala ikrima an ibn abbas a wata ruwayar ikrima yace daga abdullahi dan abbas laysa ahadun yusammar rahmanu ghayruhu tabaraka wa ta'ala wa taqaddasa ismuhu ba wani wanda ake kira da suna ar-rahmanu sai Allah sunayensa sun yi albarka ya ɗaukaka ya buwaya sunayensa ya tsarkaka subhanahu sun tsarkaka subhanahu wa ta'ala sai Allah ce
ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Ubangiji ya ce wa ya kulul insani za ka ji mutum yana cewa a nan al'insan ana nufin al'insanul kafir mutumin da yake kafiri ba wai kowane mutum ba da haka al'insanu a nan ori da bihi alkafir la ori da la yura da bihi jins ana nufin mutum kafiri ba ana nufin kowane irin mutum ba yau sau da dama ƙur'ani yakan ce mutum to amma abin da zai ambata a gaba shi zai tantance maka wani irin mutum ɗin ake nufi kamar a nan maganganun da za su zo a gaba za su nuna maka ashe ba kowane mutum ake nufi ba kafuri ne kamar faɗin Allah wa kana al-insanu ajula kaga wannan mutlaki ne mutum yana da ɗabi'a ta gaugawa to amma innal insana lafi khusrin kafuri ake nufi domin a gaba an ce illal ladzina amanu sai dai masu imani ashe kenan kaga banda mu'minai إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ننشي ما كافر يأكي نفي سبو دمي أقبا أنشي إلا المسلين سيما سسلا أشي كي ننكا قبان دس داك سو داما أكم تي متن أما أنسان دوان دا أكي داك وبنجي جيتي ويقول الإنسان ذاك جمتن ينا تيوا أنن ينا نفهم متن كافري أإذا ما مت ويشن ينزي إدن نمتو lasaufa ukhraju hayyan wai za a fito da ni daga kabari a raye to kaga shi yana musun kenan me tashin alkiyama yana musu fitowa daga kabari to wanda yake da wannan kuma kaga kafiri ne domin yana daga cikin dalilan da zai sa Allah ya sa kafirai a wuta shine musun tashin alkiyama ما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين kaga ana nufin bin mai karyata alkiyama wannan kafiri ne shi yasa Allah ce bal kazzabu bisaa sun karyata tashin alkiyama ta yadda suka ce ai in an mutu ba za a tashi ba wa atadna liman kazzaba bisaati sa'ira za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin haka dai al-insan ana nufin kafiri al-insanu kafir kuma ko a cikin kafiran me musun tashin alkiyama shi yasa wata aya cikin suratu yasin ubangiji yace wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a cikin suratu yasin kai yace awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min qablu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin yanzu shi mutumin da yake musun tashin alkiyama baya ganin mu ne muka halicce shi daga dugan mani har ya samu karfin da yanzu yazo yake jayayya da mu a bayyane وضرب لنا مثلا ونسي خلقه har yakan buga mana misali ya manta asalin halittarsa ƙala kaji yana cewa mai yuhil izama waye isa ya rayar da ƙasusuwa wahiya ramimun bayan sun rididdige mana ba wanda ya isa sallah ce kulka ce da shi yuhuyi hallazi an sha'aha awwala marra wanda ya faru kasusuwan a karan farko shine kuma wanda idan kasusuwan suka rididdige a cikin kasa bayan an binne zai zo ya dawo da su ya raya su kamar yadda yace innahu huwa yubdi'u wa yu'idu innahu yabda'u al-khalqa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake fara halitta kuma shi zai dawo da ita bal ma dawowar ta fi sauki a gare shi subhanahu wata'ala ba dan farawar ta yi masa wahala ba wannan magana kwarai abun mamaki ne Allah ya yi ka a karan farko ya samar da kai daga babu amma kuma idan ya ce zai dawo da kai ka rinka musu wanda a tsari na hankali inda akwai abu mai wahala to fara yin abu ne ba wai dawo da shi ba to amma tun da farawa ba ta gagara Allah ba ya za a yi dawowa ta gagare shi ba za ta yi ba shi yasa ce wa in ta ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid in za ka yi mamaki yi mamakin maganarsu da suke cewa a iza kunna turaban wa yanzu idan muka zama turbaya a inna lafi khalqin jadid za a sake sabunta halittar mu ubangiji madaukakin sarki ya ce tabbas za mu sabunta halittar su to da ka dai lallai mai aikata wannan batu ko mai kudurta wannan aƙida ta musun tashin alkiyama kafiri ne ubangiji ce a wala ya kurul insanu yanzu shi mutum ba zai tuna ba anna khalaqana mu ne muka halicce shi min qablu tun gabanin zuwansa duniya walam yaku shay'an da bai kasance komai ba ma'ana babu shi muka zo muka samar da shi ba zai tuna wannan ba ubangiji ya ce fa rabbika na rantse da ubangijinka lanahshurannahum wallahi sai mun tayar da su suwa ana nufin su matattu mutanen su da aljanun su washayatin da shaytanu thumma lanuhdirannahum sannan sai mun halarto da su mun tattaro su haula jahannama gefen wutar jahannama jithiyan mun durkusar da su kalmar jithi malamai suka ce jam'i ne na jasi kamar buki jam'i ne na bakin an gane ko da haka za mu tattara su a gefen wutar jahannama duka mu durkusar da su mu sa su nil down an gane ko mana ba ma magana cewa za a tashe ka ba bayan an tashe ka ma akwai abin da zai biyo baya to ga abubuwan da za su biyo baya din sannan ubangiji ce sun masannan lananzi anna min kulli shi'ati wallahi sai mun fito daga cikin kowace jama'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyan wanda yafi taurin kai ga Allah mai rahama ma'ana bayan mun durkusar da bayi a gefen wutar jahannama to kuma za mu bi muna tsuntsunto wasu daga cikin al'umomi daban-daban suwa za mu tsuntsunto waɗanda suka fi taurare wa Allah a cikin al'umar annabi isa suwaye mafi kangara sai a fito da su a cikin al'umar annabi Nuhu suwa suka fi kangarewa sai a fito da su a cikin al'umar annabi Musa suwa suka fi kangara sai a fito da su a cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suwa suka fi kangara sai a fito da su to kalmar ayyuhum ashaddu ashaddu ala wazni af'alu sigatu tafdhil ne wasu malamai suka ce wannan ya nuna ba kowa za a fitar ba sai mafi kangara to a ka'ida duk inda ka ji an ce mafi kangara sai da aka fara samun kangarare sannan mafi kangara domin wannan shine zahirin af'alu tafdili amma waɗansu malaman suka ce a nan laisa ala babihi akan ce mafi kangara abin nufi ana nufin kowane kangarare sawa'an kangararsa ta ɗari ta wani ko ta yi daidai da ta wani ko ta yi ƙasa da ta wani ma'ana dai dukkan gararrun bayi ubangiji ya ce sai mun rinka tsamo su muna fito da su a filin tashin alkiyama a gefen wutar jahannama thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliyan thumma sannan lanahnu lalle mu ne a'lamu mafiya sani bil ladina ga wa'anda hum awla biha siliya suka fi cancantar shiga wutar jahannama Allah ya ce mun fi kowa sanin waye fi dacewa ya shiga wutar jahannama da haka za mu tsuntsunta wanda suka fi dacewa sannan mu ingiza su mu shigar da su waɗanda kuma ba su dace da shigarta ba da jin kanmu da rahama mu kuma sai mu tseratar da su al-imam ibn kasir yace yastadillu ta'ala bil bada'ati ala al-i'adati a waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ya kafa hujja da shi ya faru bayi dan haka wannan ya nuna cewa shi ke da ikon ya dawo da su kamar yadda mun karanta ayoyi da yawa da suka bayani akan haka sai ce wa fi sahihi hadisi ya zo cikin sahih bukhari ingatacce ya Allah ta'ala hadisi ne kudusi Allah mai girma da buwaya yana cewa kazaba ibn adam dan adam yana ƙaryata ni walam yakul lahu ayyukan zibani bai kuma dace ba a ce yake ƙaryata ni wa azani ibn adam dan adam yana cutar da ni inji Allah walam yakul lahu ayyu'dhiyani kuma bai dace ba a ce ya rinka cutar da ni sai ubangiji ya ce amma takdhibuhu iyaya ƙaryata min da yake yi kuwa shine fa qawluhu fadin sa lan yu'idani kama bada'ani Allah ba zai iya dawo da ni ba yadda ya fare ni to duk wanda ya faɗi haka ya ƙaryata Allah subhanahu wata'ala sai ubangiji ya ce walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min akhirih yo farkon halitta ma bai mun wahala ba ballanta na karshen ta ma'ana fara halitta ma bai gagare ni ba ballanta na dawo da ita wa amma azahu iyaya amma cutar da ni da dan adam yake yi inji Allah fa qawluhu shine fadin sa da yake cewa inna li waladan wai ni ina da da wa ana al ahadu samadu ni fa ni ne daya daya mawadaci wanda bai da bukatar komai bai da bukatar kowa amma kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi shine ma'ana as-samad allazi lam yalid wa lam yulad kuma ni ne wanda ban haifa ba ba a haife ni ba in ji Allah wa lam yakul li kufuwan ahad kuma ni bani da sa'a bani da tsara bani da abokin tarayya to haka nan da ubangiji ya ce fa rabbika lanashurnahum bishayatin ibnu kasir yace aqsama rabbu tabaraka wa ta'ala bi nafsihi al-karima annahu la budda an yahshurahum jami'an وشياطين هم الذين كانوا يعبدون من دون الله ubangiji ya rantse da zatin sa mai buwaya cewa zai tashi mutane baki daya ba ma su kadai ba har da shaydanunsu da suke yi wa bauta koma bayan Allah qala al-awfi an ibn abbas imam al-awfi ya faɗa daga abdullahi dan abbas da Allah yace thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiyan yace jisiyan ay qu'udan za mu halarto da su gefen wutar jahannama a durkushe sai ce daidai da faɗin Allah wa tara kulla ummatin jasiya a ranar ne za ka ga kowace al'umma ta durkusa ƙasa kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a rinka kiranta zuwa ga littafin ayyukanta wa qala suddi imam suddi ya faɗa fi qaulihi jisiyan game da fassarar faɗin Allah jisiyan yace ya'ani qiyaman ana nufin a tsaye ba a durkushe ba sai ce wa ruya an murra an ibn mas'udin mithluhu an rawaito daga murra daga abdullahi dan mas'ud shi ma ce kalmar jisiyan anan tana ma'ana tana nufin a tsaye kenan kaga lafazin jisiyan a larabci yakan zo da ma'anar durkuso yakan zo da ma'anar tsayuwa wa qawluhu haka da Allah yace thumma lananzi'anna min kulli shi'a kalmar shi'a nan yace ai kullu umma kowace al'umma lafazin shi'a a larabci yana zuwa da ma'anar jama'a to anan da wannan ma'anar ya zo an gane ko innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an shiya'an bi ma'ana jama'atan jama'atan lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun imam mujahid yace ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani ithiyan qala ath-thawri an ali ibn abi an ali ابن الأقمري أن أبي الأهوسي أن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتي يهبس الأول على الآخر زاء تار نفرقو دا نقرشي نكافري أوجي قدا حتى إذا تكاملت العدة سي أددن سيا تكا أتاهم جميعا سي ألا مدوك تنسلكي كما يمس مغانا تبيت هو يسا أي مس أبن بيت ثم بدأ بالأكبر فالأكبر جرمان amma za a fara ne da wanda suka fi girman zunubi sai masu biye musu sai masu biye musu har a zo kan kanana sai ce wa huwa qawluhu thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wannan shine abin da wannan ayat take nufi sai ce kamar fadin Allah ne cikin suratul arafi hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون sai Allah ce wa in minkum
wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu الظالمين فيها جثيا Ubangiji ya ce wa in minkum babu wani daga cikinku illa wariduha face sai ya shige ta itawa ita wutar jahannama domin ana magana ne akan wutar jahannama a baya fa warabbika lanahshurannahum wa shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya to wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya shiga wutar jahannama wasu malaman sun fassara alwurud anan bi ma'ana ad-dukhul domin a larabci akan ce warada yaridu bi ma'ana dakala yadkhulu an gane ko shine Allah ya ce walamma ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون هو ولما ورد ماء مدين يا عند النبي موسى يشق تبكين مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون سيترد وسمتاني سنة شاهد دروا ko suna ɗiban ruwa da aka warada bi ma'ana da kala waɗansu malaman suka ce a warada bi ma'ana ya zo gaba bai shiga ba domin suka ce ruwa ai ba shigarsa ake yi ba tsayawa a gefensa ake annabi musa ba cikin ruwan madiya ne ya shiga ba gefen ruwan ya je sai ya tarar da mutane suna ɗiban ruwa to idan mutum zai ɗebi ruwa gefe yake tsayawa ko tsakiya waɗansu malaman suka ce tsakiya waɗansu malaman suka ce shiga ake yi to ala ayyati hal shi lafazin warada a larabci yakan zo da ma'anar abara yakan zo kuma da ma'anar dakala abara ya ƙetara ta sama bai shiga ba kenan amma dakala kuma ya kutsa ya shiga kenan to Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya shiga ko sai ya ketara ta samanta an gane ko to sai malamai suka ce yadda abin zai fito fili shine akwai mutanen da za su shiga cikin wutar jahannama akwai kuma mutanen da su ba shiga za su yi ba ta sama za su ketara amma dai dole ne sai an yi ɗayan nan ko aljanna za ka shiga dole sai ka wuce ta saman wutar jahannama domin ita aljannar wutar jahannama ake fara tarwa kafin a kai gare ta kuma gadar da ake hawa a tafi aljanna siraɗi kenan akan wutar jahannama aka ɗora ta shine ibnu taymiya yake faɗa a cikin lamiya sai yace wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannami fa musallamun najin wa akharu muhmalu aqidar ahli sunna wal jamaa sun yarda da cewa akwai sirati kuma za a haushi kafin a shiga aljanna shi kuma akan wutar jahannama yake fa musallamun najin musulmin kwarai in ya hau zai ketare lafiya Allah ka sa mu ciki da rahama wa akharu shi kwadayan ma'ana kafiri kenan muhmalu sai ya fado ciki to da haka shi yasa malamai suka ce su kafirai su ne za su shiga su kuma muminai su ne za su ketare to kowa nasa dai wurudi ne sai dai wurudul kafiri daban wurudul mu'mini daban shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayat suratul anbiya'i innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku da duk abin da kuke bautawa yana nufin kafirai min dunillahi koma bayan Allah hasabu jahannama wuta makamashin wutar jahannama za a yi da ku antum laha waridun sai kun shiga ai antum laha dakhilun sai ce law kana haula'i alihatan ma waraduha inda a ce gumakan da kuke bautawa da gaske allolin gaske ne ai da ba za su shiga ba wa hum fiha wa kullun fiha khalidun amma da ku da su duka sai kun dawama a ciki to amma mumine fa sai ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashhad anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar su ka innal ladina sabaqat lahum minnal husna wanda muka riga muka yi musu mafi kyawun alkawari shine na aljanna muka ce za mu ba su alhusna mafi kyau alhusna ita ce aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada ga wanda suka yi aiki na kware za mu ba su mafi kyawun sakamako ita ce aljanna wa ziyada kuma mai musu ƙari to waɗanda wannan alkawarin namu ya gaskata a kansu sakamakon imaninsu da aiki na gari ulaika na hamu ba aduna su ka nesa suke da wutar jahannama ma'ana su ba za su shige ta ba sai dai su ƙetara ta ta sama la yasma'una hasisaha ubangiji ya ce daidai da tartsatsinta ba za su ji ba wa hum fi majtahad anfusuhum khaliduna su kuma suna dawwama cikin abin da zukatansu ke sha'awa na ni'ima shine aljanna Allah ka samu ciki da rahamaka to kaga ubangiji ya ce su muminai ba za su ji tartsatsinta ba to aiko da sun shiga za su ji tartsatsinta a shekinan suna nesa da ita nesa nan shine saman suraɗi ta inda daga can ne za su ƙetara ba wai shiga za su yi ba to da ka ubangiji subhanahu wata'ala dai ya tabbatar da kowa wurudi sai dai kowa da irin wurudinsa wurudin mumini daban wurudin kafiri daban ubangiji ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan batu rantsuwa ce a bar cikawa da ubangijinka ya yi mana ya rantse sai kuma ya cika daidai da kana wa kana wa'aduhu maf'ula kana wa'aduhu ma'atiyya mana dai alkawarin Allah ne kuma babu makawa abin sa ya faru ibn kasir ya ce rawa ibn jaririn an abdullahi shekul mufassirin abu ja'far ibn jaririn dabari ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud qauluhu da fadin Allah da ganin da fadin Allah madaukakin sarki wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangare mata ko sai ya ketara ta kanta qala abdullahi dan mas'ud yace as-siratu ala jahannama sirati ake nufi wanda yake kan wutar jahannama mislu haddi saifi kaifin sa kamar kaifin takobi fatamurru dabaqatul ula kalbarki jama'a farko da za su ketare zuwa aljanna saurin ƙetarewar tasu kamar walƙawar walƙiya wasaniya jama'a ta biyu karriƙi kamar kaɗawar iska za su wuce da sauri kamar yadda iska take kaɗa da sauri wasalisa jama'a ta uku kuma ka ajwadil khairi kamar ingarman doki haka za su wuce warabi'a jama'a ta hudu ka ajwadil baha'imi kamar ingarmin tumakai ma'ana lafiyayyar tunkiya ko rago ko akuya idan suna gudu to irin wannan gudun ne mutanen da za su wuce ta kan siraɗi a mataki na hudu za su yi sun mai muruna sannan daga baya mutane kowa ya zo ya wuce wal mala'ikatu ya kulu na mala'iku ko suna cewa allahumma sallim sallim ya Allah ka tsiratar da bayi na kwarai ya Allah ka tsiratar da bayi na kwarai ibn kasir yace wali hadha shawahidun fi sahihaini wa ghayrihima min riwayati anas wa abi sa'id wa abi huraira wa jabir wa ghayrihim min as-sahabati radiyallahu anhu Amin.
wannan hadisi wanda ibn jarir tabari ya kawo shi a cikin littafin sa na tafsiri yana da shaidu da yawa cikin bukhari da muslim daga ruwayar anas da ruwayar abu sa'id da ruwayar abu huraira da ruwayar jabir da ma wasu su daga cikin sahabbai sallallahu alaihi
sannan ya sake cewa wa rawa ahmadu imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi an ummi mubashirin daga wata mata da ake kira da ummu mubashir ummu mubashir imra'atu zaid ibn harisa matar zaid dan harisa tace Allah ya kara musu yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti hafsata wata rana annabi yana ɗakin na na hafsa matarsa فقال سيتي دئتا لا يدخل النار أحد شهد بدرا والهديبية با mutumin da zai shiga wuta matukar ya je yakin badar da yakin hudaybiya ma'ana sahabban da suka je yakin badar duk an musu albishir da aljanna ba za su shiga wuta ba sahabban da aka yi sulhul hudaybiya da su duk an musu albishir da aljanna ba za su shiga wuta ba قالت حفصة سينا نحفصة تشي دمان زن الله أليس الله يقول يوبا الله ياتي با وإن منكم إلا واردها هو با وندق اشكم فاتشي سياشيكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي دئتا تو كرنت آية زوا قرشي منا أي الله يتشي ثم ننجي الذين اتقوا سيكم مصيرة الدماس تقوا أشيكي نم وإن منكم دن آمن أريد به الخاص mana magana ce baki buɗe amma an san da suwa ake ba da kowa da kowa ba in ka karanta aya ta biyu za ta nuna maka banda masu takawa ibn kasir ya ce wa fi sahihain hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim min hadisi zuhri an sa'idin an abi huraira hadisin zuhri daga sa'id daga abu huraira Allah ya kara masa yadda Amin.
kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد با wani musulmi da ‘ya'yansa guda uku za su rasu a wata ruwayar kafin su balaga mana wannan falala ce ta iyayen da ‘ya'yansu suka rasu kafin balaga domin mutuwar ɗa yana ƙarami tana da cin rai to sakamakon wannan idan kai haƙuri ka jure a matsayinka na mai imani da sakayyar da Allah zai maka duk mutumin da ‘ya'yansa guda uku suka mutu suna ƙanana ba su balaga ba to ya yi haƙuri wannan mutumin tamassuhun naru ba zai yi wuta ta ci jikinsa ba illa ta hillatul qasmi sai dai kawai wannan rantsuwar da Allah yayi ta cewa za a wuce shi tsakaninsa da wuta kawai sai dai wucewa to kaga wannan yana nuna mana kenan dole dai za a wuce to amma muminai su wucewa za su yi daga nesa ba za su ko jiyo tartsatsinta ba su kuma kafirai garin wucewa za su tsilmiya a ciki Allah ya tsare mu amin to sannan wannan yana nuna mana falala ta mutum ya yi haƙuri idan musiba ta same shi musamman musiba makamanciyar wannan ta rasuwar 'ya'ya ƙanana ɗaya biyu uku an gane ko ya
domin kamar yadda muka faɗa mutuwar yaro ƙarami tana da cin rai ta fi mutuwar babba shiga zuciya وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عبد الرحمن أن زيد أن أسلم يتي da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha qala wurudul muslimina al-mururu al-jisri baina zaharaniha abinda ake nufi da wucewar musulmai shine ketarewa ta saman wutar jahannama ta kan siradi ta kan gada amma ba shiga ba wa wurudul mushrikina ayyadkhuluha amma su ko mushrikai shine su kutsa cikin ta su shiga wa qala suddi suddi ya fada an murra daga murratul hamdani an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud da ubangiji yace kana hatman makkana ala rabbika hatman maqdiya ay qasman wajiban lalle wannan alkawari ce da alkawari ne da Allah yayi ya dora wa kansa rantsuwa ce da Allah yayi ya wajabta wa kansa ba wani ya wajabta masa ba to shi kuma Allah baya saba alkawari wa qala mujahid mujahid yace hatman maqdiya yace hatman ay qada'an wannan kaddara ce Allah ya riga ya kaddara ta kuma hukunci ne ya riga ya zanta cewa hakan sai ya faru kuma nunajji alladhina taqaw sannan za mu tseratar da masu tsoron Allah mana mu tseratar da su daga fadawa cikin wutar jahannama ibn kasir yace ai idza marral khalaiq kulluhum ala nari idan halittu suka zo ketarewa baki ɗayan su ta kan wuta wa saqata fiha man saqata min al-kuffari wanda suka kafirce da yawa za su fada ko duka wa usatu dhawil ma'asi bi jismihim bi hasabihim to sannan masu sabo cikin muminai kowa gwargwadon sabansa haka zai tsilmiya wutar jahannama to bayan haka ne najjallahu ta'ala al-mu'minina al-muttaqina minha sai kuma Allah ya tseratar da muminai masu tsoron Allah daga wuta bi hasabi a amalihim su ma gwargwadon ayyukansu fa jawazuhum ala sirati wa sur'atihim bi qadari a'malihim allati kanat fi dunya da ka ketarewar mutane kan sirati da tsiransu ya danganta ne da gwargwadon ayyukansu na da'a da suka aikata a nan gidan duniya sai Allah ya ce
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu ayoyi anan ana nufin al-ayatul qur'aniyya ko al-ayatul tanziliyya idan aka karanta musu ayoyinmu na ƙur'ani ko ayoyinmu da muka saukar don a karantar da bayi domin ayoyi iri biyu ne akwai ayatun kauniya akwai ayatun shar'iyya ayoyi na duniya domin kalmar aya asalin ma'alarta shine alama wani abu da zai nuna maka cewa akwai ko ya nuna maka cewa babu wannan shi ake kira aya alama shi yasa lokacin da Allah ya ce da annabi zakariya matarka za ta samu ciki sai ce qala rabbi ja'alli aya to Allah samun wata alama da zan gane in ta samu cikin domin ba zamani bane da ake sakanin ko ake awon ciki ko ake pregnancy test da haka yana so ya gane cikin gaggawa dan ya fara shiri da tanadi qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza an gane ko to sannan Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun da yawa akwai ayoyi a sama da ƙasa amma mutane suna wucewa ta wajen su ba sa lura da su a wato ayar ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu ayoyin mu a sassan duniya da kuma a kawukan su to kaga waɗannan al-ayatul kauniyya kenan to amma kuma bayan haka akwai al'ayatul qur'aniyya ko al'ayatul shar'iyya ayoyi na cikin alqur'ani an gane ko to shiru Allah yake nufi anan domin su ne wanda ake tilawa su ubangiji yace wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu bayyinatin wanda suke a bayyane qala alladhina kafaru sai kaji kafirai suna cewa lil ladzina amanu ga mu'minai ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya tsakanin mu da ku wa ya fi kyawun gida wa ya fi kyawun wajen hira domin su ɗan duniya kafirai kenan su suna ganin idan mutum ya fika kuɗi to ya fika imani su suna kiyasta rayuwar duniya ne da rayuwar lahira idan Allah ya fifita mutum a kanka a duniya to a lahira ma a wajen Allah ya fika su ne ‘yan capitalism capitalist da haka sai suke gaya wa mummine su ce yau idan kun ce kaza kaza kaza ku ne bayan Allah ku ne masu imani to inda gaske ne ku ne masu imanin Allah ya baku kuɗi mana sama da namu in ku ne masu imanin Allah ya ɗaukaka darajar kuma a duniya sama da tamu an gane ko to wannan shine kalubalen da suke yi wa mu'minai wanda Allah zai bada amsa a gaba to game da faɗin Allah madaukakin sarki qala allazina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya a wata ayar Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar idan ana karanta musu ayoyin mu sai kaga sun turbune fuska ma'ana sukan fara turbune fuska kafin su yi me su mai da martani to sannan mai da martanin nasu ya danganta wani lokaci su ce kaza wani lokaci su ce kaza idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin a wani waje sai su ce ayoyin tatsuniyoyin mutanen farko ne ma'ana wannan maganganun ba gaskiya ba ne sun fi kama da tatsuniya wal iyazu billah al-imam ibnu kasir yace fadin su da suka ce ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya yace kalmar maqaman ay ahsanu manazila wa arfa'u dura wa ahsanu nadiya wa huwa majtama'u rijali lil hadith abinda suke nufi da ahsanu maqaman yace maqam ana nufin manazil gidajen zama wa arfa'u duran wanda suka fi gidaje manya-manya wa ahsanu nadiyan ahsanu nadiyan kuma abin da ake nufi sai ce wa huwa majtama'ur rijali shine matattaran mazaje lil hadisi dan hira ma'ana club club kenan inda ake taruwa a ci abinci a shakata ai nadihim a amaru wa aksaru waridan wa tariqa suna nufin dabar su ta hira tafi rayuwa tafi kyau kuma an fi zuwa ya anuna abinda suke nufi inji ibn kathir fa kaifa nakunu wa nahnu bi hadhihi al masaba ala batil ta yaya za a ce muna da kuɗi muna da isa muna da connection amma kuma a ce wai mu ne ba akan daidai ba وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار أرقم ابن أبي الأرقم ونهوها من الدور على الهكي kuma sai su ce wa'ancan sahaban da ko damar su fito gari ba su da ita domin a lokacin ana ɓoye a gidan arkam ibn abil arkam wa'ancan da suke ɓoye a gidan arkam ibn abil arkam saboda suna tsoro ba su da kowa ba su tanadi komai ba a ce wai su suka fi mu daidai su suka fi mu gaskiya shi ne ibn kasir ya ce wannan aya ta yi kama da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi yau da dama zaka ji kafirai suna cewa da mu'minai yayi inda addinin Muhammadu gaskiya ne da ba za ku riga mu shigar sa ba saboda su a wajen su yadda suka san kulla kullar duniya da inda ake samun kuɗi da inda ake samun alfarma to suna ganin wannan zai sa abin lahira ma inda a ce na gaske ne ko daidai ne to za su fi kowa hango shi domin yanzu ka kwatanta rayuwa ka gani talaka sai ka ga wani biznes ɗin ana yi a garinsa amma bai sani ba saboda shi hankalinsa baya kaiwa wajen shi ta cikinsa yake shi ta mai zai ci yake to amma wanda ya wuce wannan mawadaci shi duk inda za a juya taro ya zama sisi ya sani duk inda ake samun wata babbar kwangila ya sani saboda shi ya fi karfin ci da sha yanzu tunanin ya za a samu da yawa a tara ake da haka sai suke kwatanta wannan damar ta duniya da suke da ita ai a addini ma suke da irin wannan damar duk abin da zai zama alheri za su riga kowa sani za su kowa iyawa wanda kuma ba haka bane yau da dama zaka zama madaukaki a duniya amma a lahira makaskanci yau da dama zaka zama wayayye a duniya amma ba gidaje a addini zala ce rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah yau da dama za ka ga wata tana cikin sutura a duniya amma an je lahira tsirara za ta tashi yau da dama za ka samu wayayye a duniya amma a addini ba gidaje ne bai san komai ba ya yi digiri ya yi digirgiri har ya zama farofesa a manya-manyan jami'o'in duniya amma ka ce zauna ka karanta mun fatiha ba zai iya ba a shi kenan wayewarka a duniya daban da kuma wayewarka a addini kuma wayewa tabbatacciyar wayewa shine wayewar da aka haɗa ta da ta addini ka zama wayayye a duniyarka ka zama wayayye a lahirarka wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya ba da lada
ibn kasir yace haka nan mutanen annabi nuhu suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ya ma za mu bi ka bayan wanda suke tare da kai makaskanta ne mana inda ma wasu manyan mutane ne a tare da kai to mu ma sai mu bi ka فهكذا ألا يجي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس أعلم أليس الله بعلم بالشاكرين وكذلك صبوا هكا ما فتنا بعضهم ببعض مكجرب شاشا صد شاشي ليقولوا دنسوا كافريس كيتي أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وينزوا أنني ألا يبي تاسا أكبو أنا سنة ومؤمنين إزجلي كينا kalle su wai su ne nan Allah ya fi so ba mu ba sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin ba su san Allah ya fi su sanin bayi masu godiya gare shi ba wanda suka fi cancantar zabi da fifiko da falala a wajensa amsa shine haka an gane ko to shine ibnu kasir yace wali hadha qala raddan ala shubhatihim saboda haka ne sai Allah ya faɗa yana mai mai da martani akan wannan shubhata su sai yace wa kam ahlakana wa kam ahlakna qablahum min qawmin hum ahsanu athatan wa riya Allah yace wa kam ahlakana nawa nawa muka halakar qablahum kafin su min karnin na daga alƙaryatu kam ɗin nan bi ma'ana littaksir ai mun halakar da yawan alƙaryatu kafin su mutanen makka masu faɗar irin wannan magana ga talakawan muminai kuma waɗanda muka halakar ɗin ubangiji ya ce hum ahsanu asasan sun fi su kyawun tarkacen kayan duniya kalmar asas tarkacen kayan duniya na rayuwa kamar kayan gida kayan ofis kayan kicin duk kayan da ɗan adam yake tunƙaho da su wajen rayuwa kujeru ne na sitting room set ɗin gado ne a'a kaya ne na aiki irin wanda ake sawa a kicin ko kaya ne na ban ɗaki irin wanda ake bukata da su irin waɗannan kayan na alfahari na garari al'ummomin da suka gabace mu sun fi mu irinsu nasu ya fi namu kyau ya fi namu quality yanzu ne kake ganin kamar wani duniya ta ci gaba ana wasu kaya kaza kaza kaza na da sun fi na yanzu inganci da quality da komai da kyan design din ma to shine Allah yake nuna musu cewa idan kun ce mallakar tarkacen duniya shi yake nuna kai wani ne a wajen Allah shi yake nuna kai mutumin kwarai ne to ai mun halakar da wanda suka fi ku mallakar tarkacen duniya nasu ya ɗari naku kyan nasu bai sa sun zama na Allah ba domin ba wannan ne abin da Allah yake dubawa ba imani shi Allah yake kallo ba tarkacen abin duniya da ka tara ba da haka hum ahsanu asasan sun fi su kyawun tarkacen kayan alatu na rayuwa na gida da na ofis da na kicin da na banɗaki wari'iyan kuma sun fi su kyan gani a ido idan ka gansu za su fi ƙayatar da kai ko yanzu ka ɗauko tsofaffin hotunan mutanen da za ka ga sun fi mu kyan gani ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ubangiji ce mun ba su abin da ba baku ba mun ba su kyan gani mun ba su kyan ji mun ba su zuciya mai kyau sama da taku shi yasa cututtuka ma akwai wanda su ba su san su ba ba sa yi abinciccika akwai wanda sun fi mu mora su suka ci abu fiyo natural amma mu yanzu duk abu ya koma artificial komai sai na gwangwani komai sai na kwali amma su can sun ci komai natural to shine Allah ya ce sun fi kuma kyan gani ko kallon su kai zaka ga murdewar jikin su ba irin tamu bace ta yanzu gashin su yadda yake yalolo akan su ba irin namu bane na yanzu to wannan shine da haka ubangiji ya ce hum ahsanu asasan wa ri'iya ibn kasir ya ce wal asasu al mata'u abinda ake nufi da asas shine al mata' tarkacen kayan rayuwa war ri'iyu abinda ake nufi da ri'iyan shine almanzaru gani na ido an gane ko da aka hum ahsanu asasan wa ri'iya al-imam ibn kasir yace qala al-awfi awfi yace an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kalmar al-maqam da ta gabata a baya shine al-maskanu wan nadiyyu al-majlisu wan ni'matul bahiyya allati kanu fiha an gane ko ya ce da haka daidai da faɗin Allah ne game da mutanen fir'auna kam taraku min jannatin wa uyin wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin sai Allah ya ce qul man kana fi dhalalati قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى
Allah ya ce to bayan hujjoji sun gabata in ba su yadda ba ba su yi imani ba to gara bagaddama ulka ce da su man kana fi dalalati duk wanda yake cikin bata tsakanin mu da ku falyamdud lahu rahmanu madda to Allah ya dada danna shi a cikin batar tasa wannan shine abin da ake kira da mubahala to kun alatsi ne idan kuka yi jayayya da mutum ka kawo hujja ya kawo hujja aka kasa tantancewa to a ƙarshe sai a tsineneniya to alatsi ne wa mai karya duk da mu a hausa sai a ce Allah tsine uwan mai karya a Allah tsine wa mai karya ita uwan mai karya ina ruwanta ai wala tazir waziratu wizar ukhra ubangiji subhanahu wataala yayi irin wannan da dukkan dangogin kafirai a cikin qur'ani yace annabi kai tsine ne niya da su an yi da yahudawa an yi da nasara nan kuma ana yi da maguzawan makka kafiran quraishawa su yahudawa can Allah ya faɗa a cikin suratul juma'a قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين سألت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله أليم بالظالمين a suratul baqara yace wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min al-adhab ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'mal ma'ana yahudawa in sun isa su ne akan daidai to su ce Allah kashe mu yanzu ko duk wanda mak- yake makareci Allah ka kashe shi manzo Allah yace wallahi da sun faɗi haka da yau babu wani bai yahudi a doron ƙasa duk sai sun mutu abdullahi dan abba zai ce da yawun bakin su Allah zai sa ya rinka shage su suna mutuwa to wannan kaga game da yahudawa kenan nasara kuma a cikin ayat suratu ali imran ubangiji yace fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin idan sun yi jayayya da kai bayan abin da ka zo musu da shi na gaskiya da ilimi to ka ce ku kira ‘ya'yanku mu kira ‘ya'yanmu ku kira matanku mu kira matanmu mu zo da kanmu ku zo da kanku mu tare a fili guda mai tofin ala tsine mu ce Allah ya tsine wa makareci tsakanin mu da ku manzo Allah ya ce wallahi da sun yadda sun yi haka da in suka koma gidajensu za su tara duk iyalansu sun mutu duk dukiyarsu ta kone to nan kuma gashi ana yi da maguzawan makka mushrikan larabawa kul man kana fi dalalati kace duk wanda yake cikin bata tsakanin mu da ku fal yamdudu lahu rahmanu madda Allah ya kara masa wata bata ma'ana Allah ya kashe shi akan batar tasa ibn kasir yace wa hadhihi ayatu wa hadhihi mubahalatu lil mushrikina wannan tofin alatsi ne ne ga mushrikai alladhina yas'umuna annahum ala hudan wanda suke riya cewa wai su suna kan shari'a fi ma hum fihi game da abin da suke akai da sunan addini sai ce kama zakarta ala mubahalatul yahudi kamar yadda Allah ya yi irin wannan tofin alatsinan ga yahudawa sai ya kawo abubuwan da muka karanta a baya na ayoyi yace wa kama zakarta ala mubahalatan ma'al nasara fi surati ali imran su ma nasara an yi da su tasu a cikin surati ali imran ubangiji yace hatta idza ra'aw ma yu'aduna har lokacin da za su ga abin da ake musu alkawari shine alamomin tashin alkiyama ko kuma zuwan mala'ikan mutuwa ga ɗaiɗaikunsu imma azaba su tabbatar da lallai za su shiga azaba wa imma sa'a ko kuma su tabbatar alkiyama za ta tashi gashi abin da ake gaya musu suna ganin ba daidai ba gaskiya bane ya cin musu ubangiji ya ce fa saya alamuna a lokacin ne za su sani man huwa sharrun makanan wane ne yake kan mummunan matsayi wa adhafu jundan kuma wane ne wanda yake ya kama abu mara tabbas yake da rauni ta fuskar rindina ko ta fuskar hujja mana a yanzu duk abin da za ka gaya musu ba za su yadda ba amma lokaci ɗayan biyu ne zai zo za su yadda sai dai kuma yaddar ba za ta yi musu amfani ba duk mutumin da aka ce da shi ya bi gaskiya ya ki to idan mutuwarsa ta zo sai ya yi da na sani to amma da na sanin ba zai masa amfani ba duk mutumin da aka yi masa wa'azi ya ki ji to ko da mutuwarsa ba ta yi ba idan lokacin tashin alkiyama ya zo in yana cikin wanda sai a ƙarshen duniya za su mutu to a lokacin sai ya yi nadamar ina ma dai ya yi amfani da wa'azin da aka yi masa to amma kuma sai dai nadamar a lokacin ba za ta yi masa amfani ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan ta saboda lokaci za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu Allah da wanda muka kuskuren lafi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai kamar yadda aka sani bisa ga ɗabi'a gobe ba ma karatu ko ranar juma'a ba a tafsiri na iyaye mata da haka sai dai daga ranar asabar za mu ɗora daga inda muka tsaya na'am اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت آمين.
إنك تقضي ولا يقضى عليك آمين إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت آمين لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ba da lada